المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المصير والغاسل الاسرار ناصر الحق نشر هذه الاذكار الرحيم وعلى اله حق قدره ومجال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kira da mu da ranar juma'a a wannan masallacin albarka da yake gidan Allah ya da gida da ni a cikin kasuwa ta jihar Gombe za mu ci gaba da karatun mu daga wani nan ka tsaya a cikin littafin Ishmawi sun fito maza da kuma mali suna da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai jagora a yau muna yi sha daya da watan Sha'ban girma da Allah su wata sallar daga wata zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wata yi ne ga watan uku a jilajiya shekara ainihin dubu biyu da ashirin da hudu na roƙon Allah su wata tsarai mai jagora a malamin da ya bismillahir rahmanir rahim babu ahsanil miyadi allati yajibu min al-wudu shi wannan bayani ne ainihin da zai mana bayani akan da shiga shan ruwa a ruwaye ruwa da yawa halatta yin rikin harudu wanda alwala ya halatta a yi da wannan ruwa din zai kawo na nau'ukan ruwa daga shiga shan su sannan ainihin ya bayyana mana wani ne alwala ya halatta a rinda iya daga gani wa kwalakan wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tattaka al'alma al'ajimai ya ce ruwa ya ƙarƙashe akwai makulodin wa bai makulod akwai kaurayayye ko cutanye da kuma wanda ainihin ba kaurayayye ba imana ko wanda ya kaurayi domin abu ya cutanye da wani abu abu kuma wanda shi ke hadu da komai ba fiyo ne sai ce ba an ba gairu makulodin ba wanda wuri yake amma wanda ne ba gaurayi ba imana ba gaure na shi wani abu ba ba shi ɗan ya shi wani abu ba ya ce wannan ruwan ya ce ruwa da gurin ruwa da ainihin tsarkakeke mai tsarki ne irin wannan ruwa ainihin za a yi alwala da shi za a yi wanka da shi za a yi tsarki da shi a yace wa huwa al-maqul mutlaq shi ne ruwa tsakakke wanda ya fi kowai ba yanzu minul wudu ya ce alwala ya halatta ainihin da wannan ruwa ɗin sawa'un na zalafi da samari ɗaya ne ruwan ya sauko daga sama ne aula ba ne na abu ko kuma ruwan ya bubbugo daga ainihin ƙasa ne wa amma maqlud idza taghayyara bi hasabati salasati lawni aw mali aw li shay'in huwa la yasmi tarata a yace to wanda ya zamto ga wayayye ko da ga shi dan ya shirya wani abu ba shi wanda ya wani bayanin da bai ga wayayye komai ba shi ya ce za a yi alwala da shi daidai ne daga sama ya sauko ko kuma daga cikin kasa ya fito wala ya halatta ga kyakkyan ya ce amma wanda ya ga wayayye wani abu ba shi ne zai mana bayanin da yanzu yake cewa za ta gayyara abu a wakar shi talatin ya ce idan ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku ya canza shi ne ainihin launi au ɗanihi auri launin da kaga a ina ne kallon launi a yi doro in launin da ya canza au ɗanihi ko kuma ɗanɗanon sa kaga a baki kenan auri ko kanshin sa a hanci kenan shi ne ainihin a tunan da ke cewa colorless odorless topless imana ba ainihin kala shi ba ba shi da kala da maka ko ba shi da kala ba ko shi bane ba ko shi bane haka ne idan ka sa shi a cikin farin aure da kuma fari ne amma shi ba shi da kala sannan kuma ruwa ba shi da kanshi sai da ta ana jin kanshin damuna kuma jin kanshin kasa kasa da haka ake yi amma dai ruwa ba shi da ainihin kanshi sannan kuma ba shi da dandano shi ruwa haka yi sai ta yi hada shi da wani abu ko da misali ruwan ainihin zaki mutum ya sha sai ka yana bukatar mu kuma ainihin wani ruwa na musamman wanda ba na zaki ba domin shi zai iya gamsar da shi ya kuri shi ya tara zakin ba zai samu ainihin gamsuwa a ransa ba daga baya yana da yin ruwa wanda yake biyu to alayya halin ya ce idan ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku da ya canza launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa bi shayin da wani abu to shi wannan ruwan ne hukuncinsa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza ya ce ki wahu ala ismail shi ma ruwan in ya canza da ɗaya daga cikin ainihin sifofinsa guda uku ya ce ya ɗauke shi biyu ya ce tare da wani lokaci ya fari su bi na jisi ba ya tarbai ya wuri ya ce lokacin ruwan yana cuɗanya da najasa sai ya jirgita da wannan najasa ɗin ya ce don haka kalma wani wannan ruwa ainihin najasa ne imana ya zama kai mai najasa sakamakon da kira saboda ruwan yana fita wani abu da najasa ne canza ne ya ga hukunci ruwan ne ya zama kai mai najasa ya yi ce wani rubutu alwala baya inganta da wannan ruwa ne misali kuma ce ruwan barkaki ko kuma ce ruwan ainihin kwatami da makamantan haka kaga an yi najasa ne ruwa ne kuma ba da ya hauta abin da yake da najasa ne ya zama shi ma ya fito a ya samu da jinsa da haka wannan ruwa ba za a bala da shi ba ba za a yi tanki da shi ba ba za a yi wanka da shi ba ya ce wa illan yadda kai yarfi ya ce ko da ainihin a shi ruwan da ya cuta da wannan da jinsa ɗin ba ko da ruwan da ya cuta da wannan da jinsa ɗin ba ruwa ne da kake ɗaya da jinsa ya zai da shi sa ya halatta ya lare shi ba za a lare shi ba sun yi ce kama alagamar da malam ko ba zai canza ba majalisa ma ya shiga ita ko ne canza ba ne majalisa ya shiga wannan ruwan ba za a lare shi ba shi ne yadda ko da ke cinta da shi ba ya ce to fa in kana da ma'u kalilan wanda ya zo su kalilan nan ya ce in wani kasance kaɗan ne kuma da jinsa kwanan kaɗan ne ya fara ciki da jinsa ya kaɗan ta fara cikin ruwan ko ruwan kaɗan ne ya ce kuriya ainihin alwudu an karanta alwalatin da wannan ruwa din ruwa ne kan kaɗan da zai tare sun yi mara cikinsa an karanta ba a so alal mashurati hadisa maganar da alal mashuri hadisa maganar da yake shahara amma da a ce ruwa ne mai yawa misali da ce a cikin bokati Allah ya kiyaye ce bayan gari ɗan kaɗan ya ɗiga ci bi ma'ana wannan ana kallon sashensa kun tuni shi misali ana kallon shi a kan kuma ɗan kaɗan sai fara cikin bokati da to wannan kagar wanda yawa ne amma kuma da suka ɗan kaɗan ne shi to wannan za a iya cirewa a yi alwala da shi in ba a samu wani ruwa wanda ba wannan din ba amma in an samu wanda ba wanda da suka yi fara ciki ba to ba a so na ya zama kuni kar a yi aiki da shi a yi aiki da wanda da suka yi fara ciki ba in ruwa mai yawa ne kada ya ce cikin drum ko wani abu ko wanda aka da zai ya fara ci kaga ko zai da yayi wanda da zai ne amma matuka an yi gaure da dasa to wannan ya tashi an yi daga aiki wajen ibada shi ne wannan ya fara bayani a nan ya ce ruwa na kaɗan ne da dasa ma ya kaɗan to ba a su ayo na da wannan ruwa ne ya ce wata rasa ya fara da ke ɗahir ya ce wani lokaci kuma ruwa yana iya gaurayuwa da wajen da su ganye da shi sai daga yau ne sai da ita da shi imana abu ne mai tsarki sai shi da shi ba wani jisa ba misali yanzu kama ainihin kuli da ake yin kuru ko kuma ainihin zobo ko makamancin haka a ga aiki a ne sai shi da shi ba ne tsarki a yi ban da jisa ne kuma ya zama kuma da jisa ya zama kuma da jisa ba bai sa abu ne shi da cikin da tsarki ne ko kuma sai ainihin ruwan coca-cola ko ruwan fanta da makamancin in ya shiga ainihin cikin ruwa ya fi yi sai wannan ruwa a cikin ce amma ba za a yi sarki da shi ba ba za a yi albala da shi ba sannan kuma ainihin ba za a yi wanka da shi ba a abubuwan akwai wanda na taba ji ainihin yana kamar a faɗakarwa ko yake cewa wa sawun kan janawa wai za a iya yi da sabulu ya ga wata matsala ne za a yi tafiya da zai mai za a iya wankan jaraba da sabulu wa ai hujjar da cewa shi sabulun ba ya sa bane da haka zai yi wanka da shi kuma wankan da nawa ya ka ce a ba zai yi ba amma shi ya cike akan hujjar da cewa lallai ba za a yi wankan da nawa da sabulu to wannan malamai ainihin musulmi da sannan manyan malamai da mata ma musu kawo ba ɗaya da kuma wanda ke tare da manyan bayan Allah ba su faɗa ba ko ba malamin da ya kawo ba sai na yaje nemo da matsalalin ba ya ga yana so ya shigo da ainihin abu da ya shafi ilimi na logic na ainihin tunanin ɗan adam da ta yi abu a gaje ke da ta yi mirin dama ya tsaye da za ka yi yin ainihin alola da shi ita ce in ya samu ne da zai ne za ka yi wanka da shi a kudin ranto in ya sa kuma kai ba da sa bane ke da ya sa a akwai yan sa yana da aiki da ya sa ya zai wa kayan tsafta yake ake yi da shi yake cire da shi a ciki da ya sa ya ce in ya har zai wa kayan tsafta kuma mutum ya biya tsafta da cikin da ya yi kyau da ya sa wa kan da rawa wani da sabulwa wani shi da yake faɗa da za a iya halin wannan mardulin tsakiyar maza wasu kan ruwa ya launinsa ko ɗanɗanansa ko kalarsa ya canza to ba za a iya yin wanka da shi na wajibi ba kamar wanka na abu da ya shafi da raba wankan al'ada ko na jiki ko kuma ainihin wankan sunna ko a ce wankan juma'a ko sallan jiki ko sallan roƙon ruwa bai maka wancan haka ba za a yi wannan wanka da ruwan da ya canza da ke daga cikin sufofinsa guda uku ba haka nan ba za a zare shi ba ya tafi da shi ba da haka kana rubuta mutane a ce ai abun da sarki ne za ki yi ko kuma duk ya za a iya sha ko ya ba ya sarki da shi ba a ta ce ai malam ya ce in sifofin da guda uku sun canza ruwan ba zai aiki ya tashi daga aiki amma bangaren abin da ya shafi ibada amma da ran ce za ka iya sha a ladan shi za a iya haɗa ruwan magani yana ƙanshi ko yana wari ko yana sauri ka gani sha ba shi ba kuma magani ne ba za ka masa da jasa ba amma wajen ibada baya da ladan shi ba lalle to shi ne sharadin da ainihin mara ya kawo yadda da haka ruwa ya gaura da wani sarki a ainihin wannan ruwa ta tsarkake ne amma ba ne tsarkakewa ba shi ne ce wa tare da ya farki da zahirin da gaba ya rubi ya ce wani lokaci yana jirgita da wani sarki sai ya gauri da wani sarki sai ya canza da shi ya fita da shi ya ce fa in kana sa yi wani ma yanzu da isi ya zumi har yanzu mawai na sai kara rage mana ainihin ka cika shan ruwa ya ce wani lokacin ruwa zai abu da abu ke sarki sai ruwan ya canza da abin da ya hazu da shi abin da take ke sai ta ce abin da ruwan ya hazu da shi shi ma in kana limma a yankinan ne da wasu minu in ya kasance daga cikin wanda zai yiwu kirayuwa zai yi daga wannan ruwa ɗin jima'a za a iya kiyaye ruwan daga gare shi jima'a ba kamar ruwan kogi ba yanzu rokoki iya zai a raba shi rokokin a ce kare kare canza abu zai yi ba kamar ruwan rijiya a ce a raba shi daga rijiyar kare kala kala kasa a kai ba zai yi ba amma ruwan turare da ya da turare ba ina aka da ina da ya da ruwa da turare misali ai babu da ya da wasu ɗan turare ne zai yi ko kuma ne ruwan ya ce cikin turare domin ma ta wace an tono turare a cikin kasa ba ba zai yi ba amma kamar kasa ɗin ya gaurayi ko kuma kanwa ko gishiri ka ji ruwan yayi kala kala to kaga ba zai yi a kiyaye ruwan daga wannan ba idan aka ruwan tsarkakeke ne shi ma saboda abun a wurin yake a ruwan ma kuma a wurin yake to wannan ruwan ko da ya canza to ba komai to shi ne wani ke ce mana bayani yace ban kana yin ayu kuma ki ta wasu ginu kalmai makruni da zafaran kamar ruwan da ya gauri da zafaran wal wardi ko kuma wardi wal adi ko kuma kulli وما أشبه ذلك تبقى والشراكة لذلك ما تيروان دوغو وما تيروان يريدا قولون سودا قولون ذاكي لذلك ما تبقى هذا يجب السنة هدني يعيهم wani abu wanda bai hada da yi da ruwa ba kwata kwata ya ce fa hazal ma ku kai ya ce to wannan ruwa mai tsarki ne bayan da ne da ta bai fi nafsi a zakin kansa shi ruwan mai tsarki ne amma bai mu tsarki da gari wani mai tsarkake wani shi ne bi ma da ba zai tsarkake wani abu ba shi ne sarki ne amma ba zai tsarkake ba bi ma da za a iya sha za a iya aiki na al'ada da shi za a iya girki da makamacin su amma ba zai tsarkake wani ba a ce ya yi sarki na ainihin kawai ko kuma ya yi sarki na alwala ko kuma wanka shi don ba zai yi ba ya ce fa in sa mulki a daji ruwan da yake da shi a cikin wani shi al'ada a min daukin kamar ainihin a jirki ya yi sa shi a yi jirki da shi wa ajiri ko kuma na kushi na gari haka a gauraya a dama wa shirgi ko kuma sha wa na mai zalika da makamancin haka duka za a yi aiki da shi amma wala yi samun rufin ibada ba za a yi aiki da shi a cikin abin da ya shafi ibada ba la yi wuzuri ba za a yi alwala da yin wannan ruwa din ba wala fi dai haka nan wani alwala in ya shafi ibada ne ba za a yi da shi ba wannan kenan sai ce wa in kana mimma la yumkin al-ijraz min in kuma ainihin abun da ruwan ya jirkita da shi yana daga cikin abun da ba zai yiwu a kiyaye wanda gare shi ba ya kawo misali ce kalmai mutaghayyir bi sabil sabaq kamar ruwan da ya jirkita ya canza da kanwa ruwa ne na kogi a bakin zuciya duk akwai kanwa sai ya abu da ruwan kaga ba zai yi wace a ɗauke ruwan da sauran ba mutanen garin dole da in ya zo da sauran su amfani da shi za su shagala da shi za su yi wanka da shi za su shafi wasu ibada sai ce kamar ruwan da ya haɗu da kanwa abu da hama shi ko kuma tabo au na mai zalika ko wata mace haka kamar yadda muka misali da ruwan rijiya ko wata irin wannan ko kuma ainihin ruwa da yake bakin kogi amma akwai kasa wannan lesson issue a wurin zaga da ruwan lesson ya canza ka ta canza ya canza amma ba zai yi a cire ainihin issue daga cikin ruwan ba saboda nan ne kararin ta wajen matabbatar ta ba zai yi a cire ba idan haka aure jari alama ne permission ko kuma ruwan da yake gudana a kan misali kamar abin da shafi kwalli kamar kwalli wanda yake gudana a kan kwalli baki ya ga ruwan ya yi wani kala kala haka amma nan ya yi wucewarsa a nan ne kuma matattararsa ba ya nafi iya da shaƙi amfani ba ba da gwagwalin Allah ta ce ruwa ba ainihin manyan ruwa a nan yake gudana ko kuma ce matsayi misali kamar a ƙarfe da ake tura wani za ka samu ana samun majina a cikin kasa da irin ne cikin samun ruwa kuma yana wucewa ta wurin yana wucewa ta wurin sai yana so kana sai a cikin canzawa sannan ba komai asalin ruwan daga wannan gurin yake ba za a ce ya fi gida ba ya ce aunin bitin ko kuma yin ruwan da ya gudana a kan farar ƙasa a farin wuta farin wuta shi ne irin abin da da ake yin a shana da shi shi ma kaga a ƙasa ake samun shi kamar dutse aka yi jirgin farin wuta ke ce maka idan aka wannan ruwa da ya gudana a kan irin wannan duka za ka samu kalar da zai canza ruwan kogi ka ga ya yi ruwa ruwa kamar ƙasa-ƙasa haka kamar zagon gida a cikin ruwa ya ɗan canza kala ruwan gishiri da jikin da ya canza da kuma haka ya ce wani abin da yake da makamancin wancanan ka ya ce ba kullu da huru ya ce dukkan wani abin da aka faɗa tarkakakke ne ya si hulun rudu alwala ya inganta da wannan ruwa din wallahu alam Allah ya masa ne kaga kenan a wannan guri ya kawo da kakashin ruwa da dama a takaice a farko ya ce mana ainihin ruwa a ya kasu shi akwai wanda ya zama cutanye a kowane kwanke cutanye da komai ba ya ce wanda mai cutanye da komai ba shi ne ruwa tsarkakekke sannan kuma shi ne ruwa tsarkakekke wanda za a yi abina da shi daga sama ya sauka ko kuma da kasa ko kuma ainihin bukukuwa daga cikin dutse ko mawani ya ce wa amma wanda ya zama gauriyayye idan ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku ya jirgi ya canza launinsa ko ɗanɗanon da gogon shinda da wani abu ya ce to shi ma ya karkashe ne wani lokaci shi ma gaurayen zai gaure da najasa ne sai dole ya wato mai najasa ya ka wala ya alala da shi ba wala ya wanka da shi ba ya ce amma ya kuma ɗan kaɗan ne ya zama ya kaɗan ba a so a alala da shi ka ya gama da wannan bayan sai ce wani lokaci kuma ruwan zai gauraya da abin da ya fito ba da najasa ba ya ce to shi ma ya fuskace ni wani lokaci zai gaurari da abu mai tsarki kamar gari kamar kulli kamar goko kamar suga da sauransu ya ce to wannan ruwa shi tsarkakekke ne amma ba ne tsarkakewa za a yake da shi abin da ya shafi girki ibada da sha da sauransu ya ce wani lokaci kuma ruwan zai gaure da abin da ba zai yi ba raba shi daga cikinsa ba ya ce kamar wanda zai dore misali kamar da kuma ko kuma tabo ko kuma da yake gudana a kan wurin da yake da kwalli ko kuma farin farin wuta sai ce duka wannan ruwa shi kuma jirgi ne da ka ga ya raba mu har ga ya jirgi ta a ce ai ruwan yayi ja an ce wancan in an hada shayi ba sa madara ba ba za a da da ruwa ba misali akwai yace ga wannan shekarar kakanni mu ko na ga irin wannan ruwan a garin mu na kakanni mu an ce shi kuma za a yi sarki da shi daga ce a ai shi wannan ruwan da ka yi sarki da shi asali daga wurin ruwan yake ba zai ƙara ba ruwan da shi ba wannan kuma da ka ce ba za mu yi ainihin amfani da shi ba shi kuma sawa muka yi a ciki kamar sabon misali yasa ka ce ba za a yi sarki da shi ba da aka ga ya raba mana ka saka shi ruwan gaba daya ce ce wallahu alam Allah ya maka ni a bayi na gaba wanda yake ba ku rayu mutu wannan bayi ne zai karanta da mu farin alwala wasu nan ne da kuma sunnonin alwala wa fadailihi da kuma musabban alwala shi ba wanda ba tun farkon littafi malam ya kawo na dan yayi bayani kawo na da wajibi da abubuwan da suke wani da alwala da ya kawo abubuwan da suke wani da alwala sai ya kawo na kuma kashe kashe ruwa wani irin ruwa za ya bada da shi kafin ya kawo alwalan ba da ya gama yanzu sai ya fara mana cewa to zai kawo da farilan alwala da sunonin alwala da kuma abin da ake so a yi a cikin alwala ya ce amma fara yi rudu amma farilan alwala ba sabatu ya ce su bakwai ne anniyarsu ya ce nora niyya inda wuce wasu ya yi wace iska da yadda mutum zai wace iska zai yi niyya wannan duka ake bayani a cikin littafin halar littafin da ya gabata wanda mutum zala ya ce ya yi niyya yin sunanin alwala wanke hannu zuwa wuyan hannu suna ne sannan a kuskuren baki suna ne shekarwa a hanci shi ma suna ne da fecewa don haka in ya ce ya yi niyyar yin sunanin alwala wannan kenan amma in ya zo zai fara wanke da tsare ce ya yi niyyar farillan alwala to daga nan kuma ba zai zo ainihin ya kara cewa ya su da da ya zo shi dawo da shafan kai ko kuma ya zo shafan kunne ya kare a shi ke ko har ya kare sallallahu sa aka ne kare sa sannan kuma da bai kuma suna cewa abin da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa ya kuma ya zai duk su wucewa wanke fiskan ku Allah ya ce hannu ba daga kwarge ce fiska da aka yi sa nan ne farilla daga nan ne farilla shi hannu sunna ne yake ce ai dalili an ce zai alwala a rajiyar sai ta daga dole ruwan karansa bai canza ba ɗanɗanansa bai canza ba ƙashinsa bai canza ba ya ka in ka zo ka sa ruwa a hannunka za ka wanke hannun zuwa wuyan hannun su uku wannan ma wanke ta uku wai suna ta a hikimance wai ka gane kalar ruwan ya canza ko bai canza ba ila kenan in ka yi har sau uku ga ruwan kalansa bai canza ba to sai ka ainihin kuskura bakinka ka yi su ɗaya da ji ruwan kan ɗanɗanan sa ya canza ko bai canza ba ka ƙara yi su biyu ka ƙara yi su uku a lalle ruwan ɗanɗanan sa bai canza sai ka tafi na uku shi ne ka ji ƙanshin sa ya canza ko bai canza ba ka sheka ruwa ka zai ce da yi haka ka ƙara haka har ka yi su uku in ka yi ta shi ke na yi gaba da bari na Allah ya ka ƙare ta wasu na yi haka ya saboda wasu sunnoni malala su ne uku na farko amma duk da ka da wasu sunnoni a cikin malala ne kamar dawo da shafan kayi da ainihin shafan kuwa da misali wannan kenan ya ce wakar sun da rage ilar jirgin ya yi cikin farida da lawanke hannu zuwa biyan hannu har yanzu ainihin a shi wanke hannu kamar yadda nake ta kara wannan tare ya faru da wani babban bawan Allah da ya faru da shi an ce ya ne da sallah na shekaru a rayuwarsa amma da yake halin a matsayinsa ya kai sannan kuma ya koyar kewa ya koyar da mutane amma da ya fahimci matsalan ba sai da ya tsarara ya tsage ta kora mutum ya yi karatu ya yi ne ainihin ya ji ana ƙara mai ne da naka ta kwana fassara ya tsaye shi mai ƙara saurara shi ne ya ba da ilimin hakkinsa ko da ka san abu da izina tarwa ko maimaitawa ba ya ce ya karanta nan gurin ba su ba su biyu ba amma kuma sai ne don malin yana faɗa sai fassarar wani ya ƙara zuwa wata kuma ya ƙara zuwa da jami'ai ne sai da shi tun da da yake a gashi a bayan yadda ya ainihin aka a ilimin ya ke faɗa ilimin ya koyar sabanin shi kuma yadda yake a zurata an ce wanke hannu zuwa gwiwa in ba wanda ba an ce yanzu nan shi ne hannu daga nan zuwa nan sunan sayar sannan daga nan zuwa nan shi ne tsirani shi ake cin masa tsirani wannan kuma abu shi ne kan sai kenan alayya halin a hannun ɗin kuma akwai yatsu akwai tafin hannu to da aka yadu nan shi ne yadu zuwa nan wuyar wani ɗin sai aka ce gassu ya dai ilal ƙo'ayi wanke hannuwa zuwa wuyar hannu ba zai hane hannu nan ne hannun can ko ya fara cewa kuma wanke hannuwa zuwa gwiwon hannu kare kenan ba ce daga nan zuwa nan ba to da aka abin da sai magana kai shi ne dama wanke hannuwa zuwa gwiwon hannu so tari wasu na alwala daga gwiwon sai ana tsayawa ana ana tsayawa ana ba za ta yi tsayawa zuwa suna ainihin dawon cewa lalle ai daga farkon alwala sun wanke nan bayan cewa kuma daga farkon alwala wanke nan zuwa nan shi sunna ne sana ka ce ko ka ƙara wanke nan zuwa gwiwon hannu wanda ne aka ce ka tsaye da yatsun ka farilla ne da aka kano su ya ballama ya ce zai wanke ainihin zuwa gwiwon hannu ko ya zo don farilla ya ce ya a ya fara wankewa ya fita tsaye da yatsun sa duka bayan daga farko alama ya yi sallah da yanzu farilla ce da shi wannan ruwan Allah an ce baya ya tsaye da yatsun sa baya wankewa ne ruwan yana lafiya ne yake tsaye ko kuma ne ya kuma da manyan mutane su wasu dama lafiya amma ne yake tsayawa da bai ce da matsalar ya ne da sallah ya shekaru a kan wannan miji ba wa Allah a kan wannan matsalar kawai da wurin alwala ya ne da sallah ya shekaru da dama idan aka mala ya ce ainihin ko da za a faɗakar ko da a karantar a rike yin practical ya yi theory a karanta ba to ai a ƙarƙashe ko da yara za a nuna wa a nuna musu ga yadda ake in yaro ko su je da ya zo yi yana su je da akan nan sai na kallon da bayansa sai a ce masa a nan ake su je da ana su hancin sama ya saba kasa daga ana koyar ba ke in ba haka wata ne ga ana faɗa na faɗa wani ko saɓanin yadda ya fahimci karatu ne da haka wanke hannu zuwa gwiwa hannu malam ya ce farilla ne ya ce wasu shari'ar rasi da shafan dukkan kayi shi ma farilla ne wa gasu da risiliyar ga abai shafan a wanke wanke kafafuwa ainihin tare da yawan sawu mutum ya wanke kafafuwa da zuwa yawan sawu shi ma farilla ne walfawu ya ce da gaggautawa watadliku da kuma yin cikin da shi kare da zuwa ruwa haka ko da farko ne ko isa mun sai haka ya ka ya ringa gogogawa haka yace fa hadi sabatu wannan guda bakwai kenan lakin ya jiwa alaika ki kasli wacika yace sai ya waje ba akan ka yayin manyan shirka an tu salli la shara da kike cika in kana sharu kike ce fadifa yace lokacin da zaka ainihin wanke fiskanka ya waje ba kan ka tsaye gashi gemunka in ya zauto gashin yau mara kauri ne ba na sassauka ne ba shi da kauri to ka tsatsefe shi shi ne wanda ake kallon fata a kasan gashi da ya ce ta zaɓin bashar fitata a gashi fata yana bayyana a kasan wannan gashi da ana iya hannu fata da ta mutum ya tsatsefe ya zo wanda fuskarsa wani kana kasifan in mai kauri ne kuma ba ya ce ba za a ji ba a daga tafiyewa ya wajen ba a kan ka tsefe wannan ainihin gemu ne ba amma in a wanka ne ba shi kan yawo da ba kamar misali wankan janaba ko wanka na suna ko wankan juma'a ko na idi da makamancin su ya ce ba zai ci ba zai ci gaske dai ka an su kalli da asali haka ya ce haka nan ya waje ba a kanka yayin da kake wanke hannayenka wajibi ka tattace ya zama hannunka ka ga abin da muka faɗa da su ya kara mai da ya waje mun an zo wanke hannu a dace da yatsu so da gudun kar mutum ya tsaya a hanyar ce shi kenan a ai hannun nan ne asalin hannun gilma in haka da nan shi ne ran zo zirai kamar da muka faɗa ya ce a alal mashuri a bisa magana da yake shahara ya waje ba ku ce ce da ainihin yatsun hannunsa amma yatsun kafa shi mustahabi ne ba wajibi ba ne ko ka duba iko Allah sai sa ka ce shi addini umarni ne ba ra'ayi ba kaga in ra'ayi ne zai ce wa ai kaman shi ya daukar da ci amma ta ka ce shi tsefe ya zo kafa din musu haɗe shi kuma hannu bai cika daukar da ci ba bai cika daukar da ci ba amma ka ce wajibi ne ka sai da hakuri kaga in wannan da ya ce lokacin corona ne sai a ce ai mai bi wajen gaisawa na gargajiya ba wa inda sa ka ce wanke hannun sosai tsalayya na addini ya koyar da mutum da ainihin wajibi ne a tsefe ainihin yasun hannu kamar yadda sai na yi karamar bawa ya wai kima yake cewa da addini ra'ayi ne to da kasan kufi shi ya fi cancanta a shafa akan samansa kuma mutum ya sa kufi ya zai ya lura in ya shafi sama ya haka ya shafi sama shi kenan ba sai ya shafi kasan ba in ya haɗa duka shi kuma ya yi amma da zai shafi kasan bai shafi saman ba to shafan bai yi ba to kaga sama aka ce in kai sama wai bai kai shafi kasan ba kaga umarni a cikin yake maka sai sa ba ra'ayi ake yi ba kuma har yanzu abu ne saba hankali an ce in mutum zai yi in mutum zai yi sallah ya alwala kaga na hankali ya kama an ce ya alwala kaga tunanin kana wanke da tsine tabbas haka ne an ce mutum ya kalli wani abu ko kuma ya yi magana ya faɗa abubuwa ko fuskarsa da sauran su kuma hannunsa da iya zai alwala duka zurfan suna zubewa to sai Allah yake kuma in ba a samu ruwan ba ya ce sai a nemi ƙasa a yi tsayawa ka ga da ya saba haka ne daga da nan da zina ke fita yanzu kuma inda kake takawa haka ke ka buga ka shafa a fuskarka wanda zai sallah sallah kuma ta yi me yasa umuri daga Allah subhanahu wataala an kai ka dan barci a bayan da ka imani za a yi sai a yi wannan kenan sai mala ya ce wa an masu nan rudu ya ce amma sunonin alwala a samani ya ce su tabbas sai don su da yin abuwa da kwaye wanke hannu na farko mutum ya wanke hannunsa zuwa yi muryar hannu ya wanke wannan hannu sau uku wannan masu uku walmar ba da kuskuren baki wani sai shago da shekar ba wani sai sa da fecewa ba wancan sun mai ya ce in baka san ne shekar ba shi ne mutum ya ja wa istisar da ke cewa shi ne ka jawo ruwa da ke cikin hancinka ka jawo shi in kai haka da wannan ya tsubu da biyu sababa da ainihin zuhan babban ya da ya ɗaura su a kai da zai ce wannan kuma da hannun dama sai ka sa a ka shakarwa ya ce wani kuma sai masu da jawo da sabon kayi shi ma suna ne ta kiya gaga wajibi ne kenan kuma na farilla dawowa sunna ne wa wasu rukunai da shafa da shafan kunnuwa da zahiri ima wa baɗin ima imana mabayyanin su da kuma magoyan su wa tazilin ma ilauma da samun ruwa a gare su su kunnuwa ɗin in mutum ya yi shafan kayi wani zaɓin ya shafan kayi sai ga ya hada da shafan kuma sai wani gaba bala iyalin sunna ne in mutum ya shafan kayi ya ƙara ibar sabon ruwa ya yi shafan kunne da shi ya ce wa tartibu fara'idihi da jeran tafarillan ainihin alwala ɗin shi ma sunna ne karka saba karka fara hannu ko kai hannu da ka fara kafa hannu kai a ko kuma kai ja ka fara wani ja kafin kai kuskuren baki kar mutum ya yi jiran da shi ma sunna ne amma ba bayan ya ce musu abban alwala su ma guda bakwai ne na farko yake yin bismillah kuma ce zai alwala yi bismillah wal mawdi'u tahir wuri mai tsarki an ce mutum zai alwala sai a wuri mai tsarki domin yin alwala wuri da yake da jasa an ce yana sa wasu wasu yana sa wasu inda ake yin bawani mutum ya zai ce zai yi alalawa zai na sa irin kokonto da wannan haka ana son kai da yuri da sai sannan wasu wasu ce har yanzu wurin da ruwan alala yake karuwa da najasa shi ma ba a so in ya haru ruwan alala zai gangara cikin wuri ne da najasa ruwan da yake da najasa shi ma ba a so mutum ya yana sa irin wannan abu ne wallahu alam sannan yace wa illatul mali ya karanta ruwa ba zan mutum ya yi almubazzarar shi da yawa ya zubar da ruwa ila hajji ba tare da kiyaka ba an ce ka karanta ruwa ba ba ya kan ce maka ba kar wanda ya ce maka za ka yi ainihin alwala da ruwa cikin tare wani ga guda biyu ka je ka yi ko da ce ka kama maka ballon ma ya ce a kai yadda zai ce ka amma na karanta bai ya kan ce maka ba kuma kara ballon ba wasu ina yi alal yamini da sanya abun alwala a hannun dama ya kana mutuwa in abu da yake da sanya shi a dama da karkato da shi ko yanke hannun gasa ko na maso ku suka zoma a fara kurkuran baki ya ce wani gasa wata tsari ya ce wasu salisa ya ce wankewa na biyu da wankewa na uku shi ma musu haɗi ne amma idan au abu da kula idan ya gaje da na farko bi ma na in wanke na farko da kai ko ina ya samu ruwa to na biyu da wato ainihin fada'i ne musu haɗi ne na uku ma zai zama musu haɗi ne amma in ya zama to ka ballon a kamar wancan na farko da kai mun kike samu ba sai da biyu samu to da biyu shi ne na farko inda da biyu ya samu ne kenan shi ne ke zawa da kula wal basu muqaddami rasi sai farawa da ainihin magabacin kai ana cewa in mutum kamar gashin sa ya shiga ciki ya cinye kamar ya yi sanko misali to zai iya sa ya kusa guda uku daga nan ɗaya biyu uku to daga nan shi ne farkon da gashi ya tsoro kana ce shafan kayi iya da gashi ki a duka kan zai shafa sai ce da daga magabaci kai mutum zai fara wasiwaku da yin aswaki shi ma ainihin sunna ne wallahu alam Allah ne mutane muna ainihin kada ku yi damu ta na guri saboda yin lokaci ta da yawa kai da tambaya tambaya zuwa samun kalmar da gafa ya shiga mai kai iyaye da shiga malamu da shaka shi na malamai kuma ya tambaya tambaya salamu alaikum warahmatullahi aka ce mutum ya karanta ruwa a kan wai farkon dukiya ne ko kuma asara na almubazzaranci alayi halin duka zai iya dauka zai dauka almubazzaranci ko da daukan farnan wannan din domin wanda ne an ce mutum ya tafiya da ruwa tafiya ta kama sai zan so ruwan shan shi ne kawai in ya shanye ruwan ko kuma in yi alwala da ruwan ba zai samu ruwan sha ba aka ce to ya yi neman wanke ma domin ruwan da yake tare shi ba zai ishe shi ya alwala kuma ya samu ruwan sha ba to kaga ruwa yana da kima yana da daraja da haka kuma Allah ya ce inna tubazziri na kan rufa da shayafi su ayi masu albazaranci da kuma shi da ba su albazaranci hasali ma ka ce in kai alwala akwai nan gaba ta zaune alwala ya kasu da kashi kashi aka ce akwai lokacin da Allah ke dawa ma ainihin haramu kai alwala alwala ne an ce kira ka samu lala akwai lokacin da ya dawa ma ta kai alwala ba tare da kayi ne ba da ba ka zo ka sake alwala ya dawo mun bazaranci kenan ya kamata ce mutum ko na fiya ya yi sai zai sake alula ya kare da ya sake alula amma ko ya yi alula ya kare da wurin ya da yana fannar ruwa ne da haka suka zai dokar lawa ne ina mutum zai yi wani ya zo kawai zuba ya yi alula wani ba a su gaskiya ba a su dama dama yin cikin kamar wannan abin da ake alula din nan na famfon na ruwa haka a gefe wannan amma mutum ya yi kawai a wurin ya tashi kuma ya sa mutum alula ya yi ba a su yi dai a gefe ya ji alula sa gefe sannan wasu ce inda ruwan yake taruwa ma gaga ya ta yi ba sun zai ce amma ruwan duka za su gina rasu abin da amma lai yayin ana cewa makuri ba wai a ba mace ta da mutum na ne misali ko a cikin gida misali ko za ka samu mata suna da ruwan kyauke misali kuma ruwa ya kaɗa gangara kuma kan abubuwan kyauke nan za ka samu ruwan su dotti ne da sauransu yayin ba ƙauna ba laifi ba laifi na za a yi ƙauna ba laifi ba za a iya yi ana so mutum zai ma ya kalli gaba amma son samu mai samu wurin da yake da kasa ma na inda yake ruwan da yake ruwan shan a kare da su da ne na dama ai wankan ma ce karfi a wani ne duka ba a zo ka yi wanka inda kake kawai yana sa wasu wasu alayi ya ne ta tunanin da wani zai wankan sai ya da ba sannan ya yi wankan ita ba a so ya inda yake da nagasa ne imana ya tuhu na ya gori a wani sun samu ya samu kudin ya ya sa ruwa sai yi wankan eh abu ne ai ba haramun bane ba abuwan ba ko yin alwala ba wani ne wurin da aka yi sabon mace haramun ba ba wai haramun bane an ce makaruhi ne ba a so yana sa wasu wasi amma ai mutum ya yi ba ba ce haramun ba lalle a mutum ya lalasa ya yi ba kawai sai yana da sai ya tsalle shi ya ya kaba shi kana ko dole ya wuce da zai lalle lalle kuma ana son tsafta din musulunci ya koyar da mu tsafta da za mu fi da kuma lalle Allah ya kai ki tambaya na ya da laifi mutum ya yi sata laifin satan su yana kan shi shi ko wani iya san sata ya yi ba sai shi ko ya rike masa kayan da gidansa shi ma ko ya sace masa kayan shi ma yana da laifi ya laifin da ya rike hakkin wani shi ko wannan ya rike masa sata ta laifin da ya sace su kayan wani lalle ko ne da hukuncin sa kar mutum ya ga ai dukiyar sata ne kawai a je a kwashe kaza shi ma sato sai a'a ai dukiyar sata rubiyar yana wurin sa in ka je ka taba kai ka yi sata za ta za ta mutum ya yi sata shi ma wala wala na na abu da shafi safa din sun hajjirin na gudu ne sun yi sosai wasu malamai sun ba da fata wasu da ake yi lalle wani wani sharafi ainihin na samun mutu akwai sharuɗa da dama wanda aka gina ya cewa ba ya rage ba ya zanto yana jin kafa ya kuri ainihin ba wannan kuma yana jin kuma a yayyaje kuma yana ya wasa yana gaba ya ga akwai sharaɗin sun da malam mai jiya ya kawo idan ku da mutu zai iya sa safa amma ne kuri kamar yadda su malamai na yanzu su ba da fatawa haka kamar na kacca ne kuma wani da kuma da su akwai wani mai tambaya na na da nan baya kuma misali ba zai yanzu sannan da lalaci da sun to taya idan ya yi sallah idan ya yi wanka akwai sallah na shi ko akwai tsallaci ya ga gadon yayi tsallaci eh eh an misali idan misali mutum bari ya ce maka to ainihin sai ya yi wanka ya yi wanka din ainihin sai ya sallah sai ya hukuncin sa bala ya yi daman in mai zai yi da dama wanka aka ce zai lallai in ya yi da ba zai yi sarki ba an ce mutum ya yi bawali sarki zai yi ya kamata ban shi bayan ya yi asarki wannan sannan kuma ainihin wajiya da shi ma irin sarkin bawali zai in kuma wajiya da zai wanke al'auransa gaba daya in kuma mani ya fita shi kuma duka sai ya yi wanka in ya yi wanka dan sai ya je ya yi sallah misali tana nufin da ya fita din ya yi sallah ba ta da ya yi wanka ba in da ya je wanka sai ya mai da wannan sallah ne in mazi ne kuma shi ba a yi wanka in mazi ne ko da da gangan ne misali ko da tunani ko kuma ne kallo misali in ya fita ba a yi wanka sarki zai in kuma mani ne ya fita shi kuma wanka zai Allah wallahu a'lam wasu suna cewa za a karbe sallan
bayan kwana arba'in in wani ya gida
ne da ne ba eh inda sun mutum inda son sa inda ta shi ya jawo misali da kansa ya jawo danganci ko da gan da gangan ke oke kan amma in har ne zan so kaman akwai abin da ke kai masa al'ada a sariya al'ada a sariya shine kaman masu kwakwalwa da gangan wanda ba shi da kaman aure misali ko kuma shine da abu da lalata ce masa istimna ya nemi fitar da mani da gangan lalle to irin wannan shi ainihin ya da zunubi ya da laifi babba sai ya yi sifari sannan kuma an ce in dai dai yana bari lahira hannunsa zai tashi da ciki eh zai tashi da ciki ranar lahira a hannunsa lalle to shi sai yi sifari maganan wannan na sallah ɗin da laifin taɓa jin mun ba babu shi a sai wallahu alam a ba za a ce babu shi ba wallahu alam ba sani ba shi ne ya fara da kuma wallahu alam sai ta bi na ta bi malam da masu insha Allah kyau arziki yake cewa misali kamar wanda ba musulmi ba macen da ba musulma ba sai ya ce mata ainihin da musulunta zai aure ta inda ya ta musulunta zai aure ta wallahi ya ce ta musulunta da ta musulunta kuma sai ya ki aurenta ya ce shi ya mutu yana so ainihin da musulunta da yanzu ainihin wai mai hukuncinsa hakan ne ya yi karya ko bai yi karya ba hakan karya ne kamar akwai zunubi a kai kamar ya ja mata rai misali shi ne tambayar da yake yi amma kafin nan matsala guda ɗaya in har yi zan so baka aure can ba za ta koma ainihin addini da take yi wanda ba musulunci ba kuma wannan addini din za ka iya ainihin auren ta wanda in za ta yi rike ta koma kafin su so da baka aure ta ba sai da kansa da shiga da ta musulunta in dai za ta koma ta son samun ka aure ta din da ne ko da idan so ka ajiye ta ne a gida in ma ka yana iya faruwa akwai wasu wani wani zai rabu da iyalinsa aka yi gaji ta ce a'a kar ka rabu da ni ko kuma da Allah ya ka rabu da ni ka bar ni a gidan da ci gaba da dama ka rufa min asiri ko kuma kar ka rabu da ni kwanaki na na kwana na na ba wacce ko in je ka bari ka kwana wace wani ya faru da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yalansa tace ta kwana da ta ba sai tuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ne ta sanan ya bata ya rubuta ita ba idan haka in dai har ya zanto za ta koma wani addinin ta to ya yi kokari a wuri ta in kuma har ba za ta koma ba to nan kuma magana cewa ya yi karya ko bai yi karya ba za ku koma bayan abin da ya shafi nan ma karya din domin akwai ƙarya da yake halatta shi sunan shi ba ƙarya za ce masa kai tsaye ba ƙarya ne amma na sulu misali mutane da sun yi fara yana zo da sunun da su wannan baya magana da wannan sai zai same shi ce wane wane ya ce na fishe ka alhali kuma da tuno gaba ka ga ba gaskiya wani ya ce kuma nuwa yana so yi magana da kai sai kuma da samu ɗaya ma gaskiya ne na gaishe ka da za ka koma gaskiya wani in kuma da wani yaushe yawan yana da ke yaushe kusan tattauna to ga ganin sun zo sun haɗu ko zai dan kyalin junan saka a ce ga sulun ya to wannan ba za a ce masa ƙarya ba aka yi misali iyali ba an ce a nan kai ba misali abuwan saboda a kwantar musu da hankali da su yi mun kaza da kaza da kaza da kaza da yadda ke kama yin babu canji a hannu ko shi kenan karki da za a tsaya ne karki da za a su duka sai ya zai duka wallahi ba samu ba yanayin kasuwa ne irin wannan da ne samu sai samu rijin a cikin ransa ba da yake a kula ce masa karyawa to wannan matsala za a yi tura ta kan wancan lalle ba za ce so da alkhairi ne ya jawo a ya jawo sai amma ni a gani na in ya zaka koma addini tun da ba na musulunci ba yayi kokari a wurin da din ko da ba zai ringa wannan nauyin da kure yana tare da ita ta ga ya ce shi da yawan so da shiga aljanna ne da ne ko da sanin to Allah ma ko shi yayi ne saboda yana lokaci ga kuma irin Sassan kawo. To shi dama
na akwai akwai dama zai yi ka ɗora mutum ko mace ko namiji akan wani layi ya musulunta ma'ana da wanda ya masa alkawari ya ce ita musulunta zai auye ta shi wannan musulunci tare shi ne don Allah ko kuma a don alkawari ne masa da abu
eh musulunci din in ya ta musulunci ala iya halin in ya ta yi kalmar shahada din nan ai Allah shi ya sa mu da yake cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana ba wa wasu kyaututtuka so da kauce ga wuta yana iya ba wasu ya hana wasu su wanda aka ba mu ana kudaita musu musulunci ne me yasa in za a yi zakka ake ba kafiran amana wanda ake so a karkato da zuciyoyinsu sai a ce an ba su zakka ne domin Allah ko kuma su shiga musulunci suna da shi wani wanda fashi kulubu ana ba musulmai bane suna cikin mutane guda takwas din nan da Allah ya lissafo al-fuqara wal masakin wal fuqara wal masakin wal amina alayha wal mu'allafati qulubuhum fi rikal wal ghaibin wa fi sabilillah wa fi sabil su guda takwas wal mu'allafati qulubuhum ba musulmai bane amma na ba su zakka to da haka su ma shi ma wannan zai daura shi kiyasan akan wannan matsala din a ce lallai ya kwaita mata auren ne sai ta shiga musulunci wannan kuma kwaita mata zakka ne ke shiga musulunci duka wannan ba komai akwai wani sahabi da wani ainihin ya kashe ba musulmi ba ne shi ya zo kashe shi ne ya daga tukari sai ya yi kalmar shahara amma duk da aka sai kashe shi da ya kashe shi sai daga baya kuma za a biya mazan sassan sallar cewa ga wani ya kashe wani bayan ya yi kalmar shahara nan sassan sallar yake cewa me yasa sai ce a ai da ya daga zai kashe shi wai sai kalmar shahara saboda tsoron kare kashe shi wannan tsoron ya ji in ji ta ɗan sai ka cewa kawo buɗe zuciyar da ka gani wani sanar da can da ake cewa yana gada kalmar shahada sa da a haka ga ga kyau shahada ga ce kalmar shahada amma sai ce an karɓa ne sai a kashe shi to da ka alayi halin kowane ko ta wani irin yanayi ya shigo to targibar ne ana bayarwa ne wasu ba su tafi wutan ma'aikata ta ba su a yi ta cewa a ce ga kyauta ga ramuwa ga zakka ga kaza ku shigo ku shigo wannan ko sun jima imanin sai kai ya mutu sai gaba a ba su so da sun an san ba su kuma Allah jin ba idan ka lai ya yi za ka ba ko ne ne ne Allah ala haka da wani da sun lokaci ya kuwa ba ce da sai kai
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بارك امره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الباقي لما نبلغ ورسالة لمن تبقى وجل ما جبل واكي ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال محمد الله تعالى خير